ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجو تربية الأول shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya za mu tashi kan babu ƙaunin lahi ta'ala قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها أتكين كتاب التفسير cikin littafinmu na sayil bukhari nam wannan babin yana magana ne akan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa yake fuskantan baitul maqdis a sallah maimakon ya fuskanci ka'aba to sai yake shauƙin Allah ya dawo da shi alƙiblar baban shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da haka ya yi ta addu'a yana roƙon Allah daman ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana neman wani abu a wajen Allah to sai ta roƙonsa sai ta gaya masa sai ta maimaitawa ya daga kansa ya roƙi Allah ya addu'a ya kefa kansa to shine Allah ya saukar da qaddara haƙiƙa mun gani taqalluba wajhika fi sama'i yanda fuskarka take kaiwa da komowa wato kana kallon sama ma'ana kana tsammanin Allah ya saukan maka da wahayi da zai canja maka alƙiblaka kalmar wato kadnara takalluba takalluba ana nufin taradduda kaiwa da komowa ya daga kai yana kallon sama yana tsammanin Allah zai saukan masa da wahayi da zai ce a canja alƙiblan nan ya dawo yana kallon wato ka'aba Allah ya ce to mun gani kad nara taqallubu wajhika fi samai falan walliyannaka qiblatan tardaha to zamu juyar da kai alƙiblar da ka yadda da ita alƙiblar da kake so alƙiblar da kake shauƙin ka dawo kana fuskantanta tardaha tuhibbuha wa tashtaqu ko wa tatashawwaqu ilaiha alƙiblar da kake shauƙin ka dawo kana fuskanta ita ce wato ka'aba to shikenan fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram take sai Allah ya ce to kama juya ka fuskantar da fuskarka zuwa wato jihar masallaci mai alfarma shine masallacin Ka'aba har Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun wannan ayar ita ce dalilin canja wa annabi alƙibla in za ku gane a karatunmu a jiya kenan alƙibla annabi sallallahu da ya kalli ka'aba da farko da ya dawo madina sai Allah ya ce ya juya ya rinka kallon baitul maqdis sai da ya yi wata goma sha shida ko sha bakwai yana kallon alƙiblar baitul maqdis yahudawa Allah ya masa wannan ne don su samu nutsuwa da kwanciyar hankali su bi shi su yi imani da shi a madina saboda akwai yahuda a madina sosai amma wato ba su yi masa hakan ba sai ma suka kama zarginsa suka ce yaya aka yi yana kallon wata alƙibla ya dawo yana kallon alƙiblarsu sai suka fara gaya mutane ko to kun ga muhammadu ya dawo gaskiya kenan yanzu da akan bata yake yanzu ya dawo yana kallon alƙiblar mu to da Allah ya canja masa wannan kuma sai suka da suka ce to kun ga wannan ya nuna cewa addinin nan nasa ba ɗaya bane ba mu ba za mu bi addinin Muhammadu mai caccanjawa ba wanda kuma kun ji ga dalilin da yasa aka caccanja ainihin wato alƙibla din an yi ne dan a jawo hankalinsu su fahimci addinin su yi imani da shi sai masa da'a amma kuma ba su yi ba ai kwarai kuwa so ba yahudan mutum yana da wahalan sha'ani damun Allah ya riga ya yi bayani ɗabi'arsu walan tarda an kal yahudu walan nasara ba yahudi da ba nasari ba za su taɓa yadda da kai ba ya kai musulmi duk abin da za ku musu kaga dai yanzu irin wannan irin kara da aka yi musu alƙibla fa gaba ɗaya fa aka canja alƙiblar musulmi aka dawo ana bin alƙiblarsu wannan karar da aka yi musu ba su gani ba sai da suka yi suka da aka canja kuma aka mai da shi inda yake so shi ma ɗin zai suke ta suka to ba za su daina sukan musulunci ba ila kiyamin sa'a to abin tausayi musulmin da suke kokarin su yarda da su ce mutum kullun rayuwarsa so yake yayi abin da waɗannan mutanen za su za su za su yarda za su gamsu da shi ba za su taɓa gamsuwa da kai ba eh wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba za su yi ta yakar ku ne yaƙi da makami yaƙi da tunani yaƙi da tsarin rayuwa komai naku sai sun canja ku sun dawo da su sun dawo da ku tsarinsu in kun ga sun zauna lafiya da ku to kun ridda kun bar bin musulunci kun dawo kuna bin su to da kuma wannan bai zai yi ba shine Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu har zuwa da inda Allah ce wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun Allah bai rabkana ba kuma bai ghafala ba dangane da wato abin da suke aikatawa jiya mun yi magana akan kenan akwai akwai sahabban da sun kalli alƙibla ɗaya akwai waɗanda sun kalli alƙibla biyu to shine ya kawo hadisin Ali bin Abdullahi yace haddathana Mu'tamir an abihi daga Anas ya ce lam yabqa mimma sallal qiblatayn ghairi Anas dan Malik a lokacin yana ba da labari yace a yau a iya sani na a duniya babu wanda ya saura ya sallaci sallah alqibla biyu ya kalli baitul maqdis ya kalli ka'aba min almuhajirin wal ansar in ban da ni ba wannan Anas ya faɗi wannan zance ne a ƙarshen rayuwarsa lokacin da mutuwa ta zo masa ya tsaya ya duba ya duba ya ce ina sahabbai ina wani ina wani ya ce ka ya ce duk an tafi ni kaɗai ne muka saura da na kalli baitul maqdis na yi sallah kuma na kalli ka'aba na yi sallah duk sun mutu gaba daya an tafi Allahu akbar na'am eh kwarai kuwa ai na'am ai na'am ai na'am أي نعم الله أكبر نعم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الله يشهد ذاك زو أن أكبر للتافي يهودا وأن بكل آية بكل برهان وبكل حجة كزو موسى دكا وتا آية دكا وتا حجة دكا وانا دليلي شيوا أي كأب ما القبلة ني تو والله ما تبعوا قبلتك براسب القبلة كبا لم يؤمنوا بها كينا بذا ستبعي إيماني دا القبلة كبا ba za su taɓa yin sallah suna kallon ainihin alƙiblarka ba duk abin da za ka kawo musu Allah ya nuna musu ka kwantar da hankalinka saboda annabi hankalinsa ya tashi ya shiga damuwa mutanen nan sun kisi imani ba su yarda da shi ba duk abin da ya musu na bayani wallahi malam ba su gamsu ba wannan lamun ɗin ta rantsuwa ce wala'in lamun ce muwatta'atul lil qasami al mahzuf in ɗin kuma sharatiyya ce ta sharaɗi ba za su taɓa yadda da kai ba wallahi ma ta bi'o kiblatar subhanallah har zuwa inda Allah ke cewa innaka idan lamina zalimin abinda ake nufi da za ka bi soye-soyen zukatansu a ce zai yi a ce ka bi su kai musu da'a yanda suke so ko Allah ya kiyaye annabi ya bi soye-soyen zukatansu to wallahi ba za su taɓa biyayya gare shi ba kuma wato shi tsarin ba yahude ko kafiri da kake gani duk karar da za ka yi masa ka ce bari ka kasance kana tarayya da shi a cikin abubuwansa to shi ba bai yadda da kai ba yanzu waɗannan mutanen da kake gani da yahudawa da kiristan nan ba su da maki a duniya irin annan muhammadu ba sa san shi kwata-kwata ba za ka taɓa jin sun ambace shi da alheri ba sai dai in wajen biyan wata bukatar su su shi ne kes ɗinsu to mu kuma shi ne number one ɗinmu eh da zai yi ba su ba sa son sa to mu yanzu nan wani zai zo ya tashe ka daga san annabi ne ya ɗora ka akan wani abu kana da wani wanda ya fi manzan Allah su fa a wajensu a nan Muhammadu ƙarya ne haka suka ɗauka to wannan shine wato shine wato ita ce gadar da ba za mu iya haɗuwa ba sai dai kurin a yi rufa-rufa a tattafi magana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a zauna a yi waye da na eh a zauna lafiya wannan abu ne mai kyau amma maganar ya suka ɗari bisa ɗari ya yadda da kai bata taso ba ka daina bata lokacin ka kurin Allahumma illa sai ka kawo yanayin da zaka zaka dropping ka sauka daga kan addinin ka gabaki daya jiya a hudu ba jiya ne ko shekarun jiya ne nake faɗa labarin salihul mu'addin wanda wanda ibn al-jawzi ya kawo a cikin zammul hawa ladani ne fa shekara 40 yana kiran sallah dattijo ya hau manara yana yana kiran sallah sai ya hango wata banasariya kirista ta yi mummunan shiga haka kurin sai fahawiyaha sai ya sha'awata ka duba musiba Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah dattijo kiran sallansa kawai shekara arba'in sama da shekara arba'in yana kiran sallah ya ga yarinya na ya sauka kawai makociyar masallaci ne ya je ƙwanƙwasa ƙofa yana shiga shedan ya rinjaye shi ya kama ta yi rungume ta ta ce a kufa ku mutane ne masu amana me haka wannan wani irin ha'inci ne ka shigo gidanmu ka kama ni ya ce ko ki ba ni dama in yi kaza da ke ko sai na kashe ki yau salihul mu'addin salihu fa sunansa kuma mu'addin shine in kiyasa ta ce a'a ba za ka kashe ni zan baka dama amma ba zan baka dama ba sai ka bar wannan addinin kaga kirista ce zan baka dama kai alaka da ni amma sai ka bar addininka tun da ka safko daga gurin kiran sallan ka shigo har gidanmu kake bukata ta to ka bar addinin dan ni addinin mun sha bamban da kai take saboda yana son ta kawai ya ce ya barranta da muhammadu da addinin musulunci gaba daya ki ba ni dama ta ce a'a ina ganin ka faɗi wannan ne don kurin ka biya bukatarka daga baya kuma ka je ka koma ka ci gaba da kiran sallanka ta ce in kana so in tabbatar ka bar addinin naka daga ciki to ga naman alade nan ka zo ka ci bawan Allah ya je dauki naman alade nan ya gyare shi ya cinye shi tas i salihu al-mu'azzin ta ce kai mm ta ci ya ci ta ce to ga giya ka ƙara sha wannan damar shine kayansu a zagi musulunci a bar musulunci a ci naman alade a sha giya shine bambancinka da suwai duk kai kuma an ce karka sha karka yi bawan Allah ya zo ɗauki giya ya kwankwada ya sha ya ƙoshi ka duba makirci mace ba duba irin yadda ta mai wani seti malam fitina ya ridda ya ci naman alade sannan kuma ta bashi giya ya sha ya bugu a lokacin kuma bukatar da yake bukata tun da ya fita daga hayyacinsa ba zai samu ba sai ta ce to da ta ga ya bugu sai ta ce haura sama saman gida mu jira babana in ya zo sai ya mana aure ni da kai ya hau saman yana tangal-tangal ya je rikito daga benin ya faɗo yana faɗuwa ya mutu da ta tabbatar ya mutu ta ɗauko tsumma ta lullube shi ta naɗe shi ta jira uban ce zo baban ce zo ce wa me ya kawo wannan gawa a ta ce kaji kaji ladani nan ne makocinmu me ya faru ta ce kaza kaza ya ɗauke shi ya kai shi bola bola a bakin titi bola ya jefar da shi shi ma uban kirista ne ba mutunci ba girmamawa a nan malamai wannan kisar malamai sun kawo ta a cikin wani littafi ake ce da shi zammul hawa littafi ne da aka yi ta kawo abubuwa na son zuciya da mutane suke yi mutum ya aikata son zuciya daga baya zai zama masa bala'i a rayuwarsa idan sha'awa ta haɗu da son zuciya to ƙarshen ɗan adam to zarta da wulaƙanta to ana kawo kisan ne wai don ka nisanci bin sha'awa kuma ka guji son zuciya wannan imanin musuluncin da kake gani duk wanda kaga ya tsaya kai ya fa takure kansa ne daman rayuwa sai ka matse kanka ka takure kanka ka hana kanka abin da kake da bukata mahallu shahidi ne gaskata walan tarda ankal yahudu walan nasara da yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum sai ka bi hanyar su kaga abin da suka yi masa haka bawan Allah ne ya fadi ya mutu bai samu biyan bukatar tasa ba an sa ya ridda ya sha giya ya ci alade kuma ya mutu ka duba yadda dan adam duba yadda dan adam yake tozarta in ya saba wa Allah to wallahi malam haka za su bi ka su ta janka haka a rayuwar ma wannan take kai ta bin su suna baka abun duniya kana gani suna janka suna janka amma baka da daraja baka da kima a wajen su tunda suka wulakanta annabi suka zagi annabi kai kana jin kana darajar da su za su kyale ka kai Allah ganar da mu nam ai kwarai kuwa sama da kasa ba za su taba kyale ka ba eh Allah ganar da mu mu je malam eh yawa sai hadisin ba ni sunan shi Khalid ibn al-Makhlad yace haddathani Abdullah ibn Dinar daga Ibn Umar bainama nasu fi subhi bi quba wataran mutane suna sallah asubahi a quba a masallacin quba nayi muku bayanin masallacin quba shi ake fara zuwa sai a je kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya zo musu abdullahi bin bishir kamar yadda muka faɗa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laylatu qur'anun jama'a na shaida muku jiya da daddare ko a daren nan an saukarwa da manzon Allah Qur'anun ana nufin aya wa umira an yastaqbil al-Ka'aba kuma an umarce shi ya kalli Ka'aba ya canja daga Baitul Maqdis ya dawo yana kallon Ka'aba ala fasaqbiluha to ku dawo ku rinka fuskantar al-qibla ku dawo ku kalli Ka'aba wa kana wajhu an-nasi ila ash-sham a lokacin fuskar mutane zuwa Sham Baitul Maqdis kenan a take fastadaru bi wujuhihim ila al-Ka'aba suka juya da fuskokinsu a wata riwaya aka ce suna rukuyi suka juya suka dawo suna kallon ɗakin ka'aba ba a ce kuma su maimaita sallolin da suka yi ba wannan shine annasku kenan an shafe wancan hukunci na kallon alƙiblar baitul maqdisi da aya da ta nuna a kalli ka'aba kenan kuma sun aikata haka kuma duk sallolin da aka yi din sun yi daidai ina fata ana fahimta dan Allah ce ma nan sak min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha haka Allah ya faɗa na malam
باب قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى قوله فلا تكونن من الممتدين قال حدثنا يعلم قال حدثنا يعلم فلا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبينا عن ابن عمر قال بين الناس قبان في صلاة الصبح إذ جاءه آتي فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فعلوا ولكل منهم ولنا الخيرات مثل الخيرات أينما تقولوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سمعت البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم نحن بين نحن انا وبين النصر ستة عشر شهر ستة عشر او سبعة عشر شهرا ثم ثم ضربه نحو نحو
sai ya kawo ayar alladina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum lalle waɗanda muka ba wa littafi su ne malaman yahudawa a nan ana nufin alladina a cikin mulkitab ulama'uhum ya'rifunahu sun san muhammadu bi na'atihi wa sifatihi da sifofinsa da Allah ya masa kama ya'rifuna abna'ahum kamar yanda suka san 'ya'yansu ko sama da yanda suka san 'ya'yansu wannan aya tana nuna wani kun ga yahudawa nan malamai masu karatu a cikinsu sun san muhammadu tun kafin Allah ya kawo shi kamar yadda suka san yayansu ko sama ma da yadda suka san yayansu yanzu dai a tambaye ka akan ɗanka a ce ka san shi ko baka san shi ba to maganan ma ka ce wai ba yahudi bai san annan muhammadu ba ma duk bata taso ba yadda suka san yayansu haka suka san muhammadu saboda yana nan sifarsa kaca-kaca a cikin alkur'ani a rubuce komai nasa a cikin attaura littafinsu da suka tabbatar shi ne ya bayyana kurin sai suka fara goge sifofin nashi suka fara canja a taura ɗin suka fara canjawa don saboda kada almajiransu su ce a to ai wannan mutumin a littafinmu ai an mana bayanin zai bayyana sai su imani da shi da haka suka yi ta shafe sifofinsa hasadan min indi an fusihi saboda hasada don me Allah zai ba manzan Allah mulki don me zai zo ya shugabance su su kuma duniya ce a gaban so suke su rike duniya su juya ta ga wani kuma an ce shi zai zo ya rike duniyar a wannan lokacin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama an afwan daga umar kai ya ce wata ran ya tambayi abdullahi bin salam abdullahi bin salam da muka ba da kisarsa a baya wanda malami ne na yahudawa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta littafin su na attaura ya tabbatar da sifar annabi sallallahu alaihi wasallama haka ne ya gan shi ya duba shi ya yi masa wasu tambayoyi wanda a littafin ya karanta cewa in dai ba annabi ba ne bai isa ya ba da amsoshin nan ba don mun karanta tambayoyin nan da ku kawai ya imani da annabi a take yake ce wanzu Allah to amma mutane na yahudawa mutane ne ba su da kirki ya rasulullah in suka ji cewa na musulunta za su yi mun sharri za su mun kaza za su mun kaza to shi wannan malami ne a cikin yahudawa to shine da annabi ya gayyace su ya ce yaya kuke gani dangane da abdullahi bin salam sai suka ce tab ai mutumin kirki ne ai malaminmu ne ai jagoranmu ne ai kaza ɗinmu ne suka faɗi alheri a kansa a yanzu sai annabi ya sake cewa yaya labarin in aka ce muku ya musulunta suka ce Allah ya kiyaye shi ya musulunta a azahullah Allah ya tsare shi ya musulunta abdullahi bin salam da zai taɓa musulunta ba ashe yana bayan labule a bayan annabi kurin sai ya ɗage labulen sai ya fito miƙe ya ce ni ne abdullahi bin salam ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah take kafin ya ƙara wata magana suka ce yau ai wannan ya fi kowa sharri a cikin mu dama ai mutumin banza ne ai kaza kaza kaza to wannan shine zai nuna maka bayahudi true picture na bayahudi yanda yake to shine umar yake tambayansa shi wannan sahabin shi abdullahi bin salam yace yaya labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin ku kun karanta da ya yake sai yace ai na san muhammadu sama da yanda na san dana wannan annabi muhammadu din tun kafin na musulunta yanda na san shi saboda tsabar karanta a taura to na fi saninsa sama da ɗana to shi ne fassarar ya arifuna hu kama ya arifuna abu na ahun ya ce ya aka yi ya ce ni ban taɓa shakka cewa shi annabi ba ne jira nake ya bayyana sai ai ya sake ce da shi to yaya za a yi a ce ka fi gamsuwa da saninsa sama da ɗanka da ka haifa ya ce ƙwarai kuwa ya ce wannan matuƙar sifofin da ya zo a cikin attaura nasa na gansu a jikinsa to na san tabbas shi annabi ne amma ɗana ba mamaki matata ta ha'ince ni ta je ta yi alaƙa da wani ya zama watakila ma ba ɗana ba ne ba amma wannan na da garanti to shi ne yarifuna ko kama yarifuna abna'ahum Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa amma wani bangare daga cikin su ta'ifa min al-yahudi suna koye gaskiya me koye gaskiya suna koye sunan Muhammadu da sifar Muhammadu da abinda Muhammadu ya zo da shi saboda Allah cikin hikimarsa a cikin littafin at-tauran nan ya kimtsa bayanan annabi Muhammadu kafin ya zo kafin Allah ya kawo Qur'ani yayi bayanin zuwan Qur'anin a cikin At-Taura kafin Allah ya kawo manzon Allah din yayi bayanin gashi nan fa zai zo fa yana da fa sifa kaza fa zai rayu a Madina zai yi kaza zai yi kaza duk suka yi ta karantawa to su matsalar Yahudawa su sun ɗauka a cikin su zai fito babban dalilin da yasa Yahudu suka yaƙi annabi Muhammad a riwaya aka ce da suka karanta cewa a wurin da zai rayu ya yi mulkinsa da sarautarsa wani gari ne da ake ce da shi madina wannan shine dalilin da ya sa yahudawa duk suka yi ta ƙaura daga wurarensu a duniya tun kafin lokaci suka zo suka kafu a madina suka zauna wai dole in allah ya zo fito da annabin ai ya fito da shi dai dole a cikinsu kawai da Allah ya zo fito da shi sai ya fito da shi bakuran shi dan makka kuma ya ce ka taso daga makkan ka dawo madinan ka zauna a nan za ka yi mulkinka da shugabancinka da jagorancinka yana bayyana da suka ji labarinsa ai ga wani ya bayyana a makka wai muhammadu sunansa ai sai aka fara ana ta goge sifofin ana ta goge bayanan sannan kuma aka shirya yaƙi da shi to da ya dawo madina ya san cewa challenges ɗin da zai fuskanta sama da challenges ɗin da suke maka ne a maka annabi ya yi gwagwarmaya ne da mushirkai masu bautan gunki ina so ku gane bambancin yadda kafaran suke akwai mushiriki wanda shi mai bauta wa gunki ne yawwa bai da littafi baya gadara cewa yana bin wani annabi so gunki zai sassaƙa ya sa shi a gaba ya ta roƙonsa shi ne allansa akwai kafiri in an ce kafiri to shi ba mushirki ba ne shi ba ya bautar gunki kuma bai imani da addinin musuluncin ba bai da wani addini ma shi akwai bayahude bayahude su ne waɗannan mutanen da nake muku bayani waɗanda suke tutiyar su mabiya annabi musa ne suna ma da littafi mai suna a taura ina ba ta kuna fahimta akwai na uku ba na sare kirista su kuma su ma ba sa shiri da ba yahude ba sa shiri da yahuda su kuma mabiya littafin linjila ne littafin annabi isa sai da annabi Musa ya zo ya gama zamaninsa sai kuma annabi Isa shine ya zo shine na bayan annabi Musa don haka sai suka yi ta faɗa tsakanin yahudu da nasara saboda suna gaga wani annabi ya zo daban ba nasu ba to sai kuma aka samu musulmi sun kuma to duka annabi ya yi gwagwarmaya da waɗannan da tsurar kafirai da ainihin ba ni sunan shi da mushirkai masu bauta gunki da yahudu da nasara ba yahude baya bauta gunki fa ku gane kirista baya bauta gunki shi yasa dan kun je cocin su ba za ku in kaga kirista yana bauta gunki to ya zama mushriki kuma ba koyarwa annabi isa yake ba so kirista bai bauta gunki ba ba ruwansa da gunki haka kuma shi bai yahudi bai bauta gunki ba ba ruwansa gunki to duk kafirin da kaga yana da gunki a falansa ko gunki a motarsa to ba kirista bane ba ba yahude bane mushriki ne kafiri ne mushriki amma dukansu gabaki daya sunansu kafirai me yasa saboda sun kafirce Muhammadu to shine wani zaka ji yana cewa to dan me za a rinka ce musu kafirai ai su ma suna da addinin su in an ce kafiri ana nufin wanda ya kafirce annabi Muhammad duk ba su yarda da shi ba to wannan ita ce gugurmayar da manzo Allah ya sha fama da waɗannan mushrikai da kafirai a Makka da ya dawo Madina kuma aka dasa sabuwar gwagwarmaya tsakaninsa da Yahudu to shi ne fa wai dan Allah ya sauƙaƙa masa gaban da ya dawo Madina sai Allah ya ce to a canja maka alƙibla ka rinka kallon alƙibla su saboda su baitul maqdis suka yadda da shi ba su yadda da Ka'aba ba wai dan a dan samu dan daidaito haka ko sa dan yi imani da shi amma ina bai yi ba ban sani ko kuna fahimta ta yawwa munafukai kenan munafukai kenan ma'ana da annabi ya dawo madina ba yana fama da wannan yahudu ba tsaye to sai kuma a cikinsu saboda su yaƙe shi su yi nasarar karya shi sai suka sa wasu a cikinsu sai suka musulunta musuluntar karya wannan mutum ba za mu yi nasara a kansa ba sai mun shige shi to shine su abdullahi ibn ubay ibn salul ai duk yahudawa ne yayi sai suka musulunta nifaqan to shine duk munafukan da annabi ya ta fama da su a madina ai wakilan yahudawan nan ne ai haduwa akai a raba karfi da a hada karfi da karfe can tsagoran yahudawa suna yaƙarsa ga kuma munafukai da aka dasa masa da sunan sun musulunta su zo ai sallah da su suna gindin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in za a tafi jihadi a tafi da su in za a yi kaza a yi kaza wallahi tallahi malam ba musulunci ne a ransu ba tsabar sa ido ne da karantar yaya za su kamo lagon annabi irin su abdullahi dan ubai dan salul an ce a sahun gaba yake zama ranar juma'a kafin annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam zai tashi a masallaci yana cewa mutane ku fa yi imani da mutumin nan ina daɗa ƙarfafa ku a kansa amma annabi ya san cewa duk munafukan duniya shine shugabansu waɗanda suke baƙi ne ba su sani ba sun ɗauka musulmi ne da ƙwarai masoyin annabi ne Allah ya ƙaddara har ya haifi ɗa kuma ɗan ya zama musulmi na gaske sahabin annabi babba sunansa abdullahi amma shi wannan mutumin fa wakilin yahudawa ne shi ne Allah yake cewa wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un za su gurin manzon Allah su naɗi labari ai ya rasulullahi ai kaza za a yi ai kaza ai kaza sun gama naɗa sai su koma wajen manya-manyan kafiran manya-manyan yahudawa sai su je su ce ai ai mun gama da shi ai ai kaza ma za a yi to shine sai kaga annabi ya tattauna da sahabbai akan wani abu kurin zance sai ya zo ya fashe to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tona asirin munafukai a cikin suratul tauba ce sa ake ce da ita fadiha duk qur'ani ba surar da ta watsa munafukai ta tona asirin su irin suratul tauba dalla dalla idan ka bi Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna a cikin suratul munafiquna kuma akai sura musamman suratul munafiquna idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan munafikai sun zo maka ya Muhammadu kakka rudu da su qalu za su gaya maka a gaban mutane ai mu mun shaida kai wallahi manzon Allah ne har da rantsuwa taki Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu to ina shaida maka Allah yake gaya masa lalle Allah ya san cewa kai manzansa ne da gaske wallahu ya shadu kuma Allah ya shaida cewa munafukan nan ƙarya suke yi ba su yadda kai annabi ba ne ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah rantsa rantsa da suke ta yi sun ɗauke su a matsayin garkuwa da za su toshe hanyar Allah munafiki malam in yazo ya rinka zabga maka rantsuwa wallahi tallahi billahi alazim la ilaha illa huwa kadhalik to shine manzo Allah ya bada misali yake cewa alamar munafiki rantsuwa ba ta da daraja a wajen su yanzu sai jera maka hamsin kuma ƙarya yake anan ina so ku gane wani abu guda daga cikin hanyar da za a yi a yaƙe ka akan makalla a karya ka ku fahimci wannan karatun kar ku ɗauke shi akan babin addini kaɗai a cikin komai idan ka tsaya musu suka rasa yadda za su yi da kai to akan dasa maka wasu a gindinka wanda za su nuna kamar tare da kai suke suna naɗar rahotonka da sirrinka suna kai wa abokanan gabanka ana aiki a kanka a cikin kowane abu ne na rayuwa attajiri ne ka zama mai kuɗi ka yi gaba suna so su karya ka wallahi sai sun dasa maka wasu a cikin yaranka in kai wasa a cikin 'ya'yanka sai an dasa maka wallahi ai ba wani abu na aiki ne kai aiki ne a biya ka a cikin matanka sai a dasa maka a wani kasar gumin ɗan siyasa ne kai suna so su karya ka sai a dasa maka wasu wani mutum ya gaya mu wannan kafi ne ilimi aka wannan abu babin ku ne wani mutum ya gaya mu sanata ne ya ce malam ai kai dai abin nan namu sai dai addu'a na ce ya aka yi ranka da ne ya ce ai ai ɗan takarar jam'iyyar kaza ɗin ma ai mu muka yi sponsorin ɗinsa ai idan an zo bi muke yi mu auna mu ga jam'iyyun da za su ci ko da za ta rikice ba mu ci ba to sai mu dasa yaranmu a cikin jam'iyya kaza mu sake musu kuɗi su yi ƙarfi mu sa su rinka zaginmu a rediyo mu ma can kuma muna yi su ma kuma 'yan wancan jam'iyyar suna dasa mana nasu mutanen a cikinmu haka ake ta bugawa har a zo zaɓe idan muka karanto karatun siyasar muka ga yaya abin zai kasance to mu mun san cewa ko can ce ta ci ko can ce ta ci muna da riba kuma abin da muka kashe na kuɗi zai dawo ya ce wallahi gwamna kaza wallahi mu muka tura shi mu muka yi sponsorin ɗansa wallahi ɗan jam'iyya kaza ne amma a fili zai ce muku ɗan jam'iyya kaza ne kuma hakan aka yi ba haka bane malam to duk wani abu da ka sani na duniya wannan misali ɗaya na gaya muku kar ka ga wani da ganshi yana ihu yana kaza yana kaza ba mamaki wakilin waɗancan ne yaron waɗancan ne haka suke yi haka suke yi so zai iya yiwuwa watakila a harkar ka kana ganin kayi nisa kana tafiya akwai miyagu a gindinka duk wanda Allah ya masa matsayi sai fa ya samu waɗannan abinda zai kubutar da shi in harkar Allah yake yi addu'a za su shirya Allah ya kifar ko sai an shirya sai Allah ya nuna maka kaga kaza yanzu akwai mutumin da zaka gane cewar a hankali a hankali zaka fahimci cewa wani a ido ne yake tare da kai amma a zahiri ba masoyinka bane saboda zaka rinka ganin wasu abubuwa suna bayyana a can yaje yayi kaza bai san ka gane ba a can yaje yayi kaza bai san ka gane ba wannan shine ake cewa tonan asiri ka zo kana mu'amala da mutane a zahiri amma a gefe ka dauki diga kana saran dan uwanka labari ya zo masa gaba ɗaya mutuncin ka ya zube ba ka da kima ko daya a idansa to haka annabi ma ba a kyale shi ba karam kallah an dasa masa munafukai su ne waɗannan yahudawa yanzu misali shi'a da kuke ji ana faɗan shi'a akwai wani mutum da ake ce da shi abdullahi ibn saba al-yahudi mutumin yaman ne ba yahudan yaman ne ana ce da shi ibnu sauda tsayawa ya karanta suka lissafa rayuwar shi ba yahudi sharrinsa ya zai wa musulunci illa wannan yana nan a rubuce a cikin littafan shi'a yana nan a cikin littafan tarihi da sauransu kawai fa aslama nifaqan yace cikin hanyar da zai yi ya kawo baraka a cikin musulmi to bari ya musulunta shi kuma sai ya shigo da harkar ahlul baiti da san iyalan gidan annabi ya hada fada da iyalan gidan annabi da su abubakar da umar da su usman ya musulunta mutumin yaman ne ya shigo musulunci shi ne mutumin da ya fara cewa aliyu allah ne shi ne ya fara sa mutane a ƙidar lalle ahalul baiti kaza ahalul baiti kaza na'am duk musulmi ya san cewa ahalul baiti suna da daraja amma shi sai ya fifita ahalul baitin fifitawa ta fada da yaƙi shi ne wannan ya tsuguna ya haifi shi'a ga baki ɗanta duk wani ɗan shi'a na duniya dole sai ya tsara wa abdullahi ibn sama amma wallahi asalinsa bai hude ne yau ka duba yadda shi'a ta yi tasiri a cikin musulunci an yi bayanin an yi bayanin an ba da reference ɗin an faɗa wa mutane amma an shiga rudu shi yasa duk abin da za ku ji wai wai ana faɗa wai da iran da amerika da waye da sauransu wallahi malam jokes ne wasa ne su sun san tushensu asalinsu ɗaya siyasa ce ta duniya da ɓadda kafa yanzu ka duba gabar da amerika ta yi da iraki satar a'a da iraki tukunan ke son ba da misali duba gabar da amerika ta yi da iraki duba yakin saddam duba kaza duba kaza duba yadda ake yada a siyasar duniya ai iran za amerika za ta kai farmaki iran ai kaza bbc kaza ana ta faɗa ana cewa kaza ina fatan kuna fahimta wallahi malam da suka kashe saddam suka kawar da mulkin saddam dan shi'a suka ba wa ƙasar iraki har yau shugaban shugaban iraki dan shi'a ne babu addinin da yake da ƙarfi kuma a iraki a yanzu haka irin shi'ancin to yaya aka yi in suna faɗa yaya aka yi subhanallah suka ɗauki mulkin ƙasar suka danƙa wa maƙiyansu me yasa ba su kawar da shi ba karatu ne na in ka tsaya ka lura da shi ka fahimce shi za ka fahimci cewa kurin yaudara ce tsakanin iraki da iran fa sai da aka yi shekaru aru-aru a wancan lokacin ana yaƙi yaƙi kasar musulmi da kasar musulmi eh yi mana marai da gaske an yahudancin kenan a karan kare ƙwarai kuwa yaduwa haka ƙwarai wannan analysis ne mai kyau ma'ana yanzu bari ku gane duk ƙasar da amerika ta sa ta a gaba take so ta rugurguje shugabancinta da wannan ɗinta tana hanyar da za ta rugurguje ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar ta da yakin basasa ko ta hanyar kaza sai ku tambaya me yasa ba su sanya rikici da fada a ƙasar iran ba me yasa ba su kawar da shugabancin iran ba me yasa durgimar da ake a ƙasashe an fasa afghanistan an yi yaƙi an yi kaza kaza an tama da 'yan taliban 'yan waye an yi menene duk kasar da suka sa ta a gaba wallahi sai sun kwantar da ita to abin tambaya me yasa ba su sauke shugabancin iran ba kun ji ana fada a iran tsakanin ba su yarda wani shugaban su wani shugaban saboda me wakilansu ne waɗanda suke so ne suke kai kuma suna biya musu bukatunsu yanzu karabkacin babban birnin iran in kaje billahi azimu an ce masallacin juma'a kwaya ɗaya ne masallacin juma'a da yawa 'yan kasuwa suna zuwa kasuwanci babban tashin hankali ranar juma'a a ƙasar iran da suke yawo suna daga tuta suna la'ila illallah na fa'anan billahi azimu bala'in da zaka gamu da shi shine babu masallacin da zaka yi sallar juma'a saboda a addinin shi a sallar juma'a ba wajibi bane ba a yi babu ƙasar da ake kashe ahalus sunna ake rataye su ake kashe su irin ƙasar iran kaga suna musu aiki kenan me bambancin su da wucin ƙasar su masallaci ma ba damu sai ba inda akwai masallacin ma ake yin sallar ma taqiyatan ne taqiya ce kurin saboda kar ma a ce ba sa yin sallah kuma har anan ka duba duk karfin da shi'a suke da shi da yawan suke da shi kun ga sun damu da masallacin juma'a ba su da kuɗin da za su gina masallacin juma'a ne to a aqidar su sallar juma'a ba dole ba ce ta za mu zamu da ita ba za dai su je taqiya dan kar a ce ba sa sallar juma'a su je masallacin can su je masallacin can su je masallacin can akan samu kwaya ɗaya biyu haka dan da'awa dan su samu wani markas amma ba wai damuwa suka yi ba yanzu baran tambaye ku duba zaria ba nan ne headquarter shiya ba shekara nawa to karab kacab zaria ku gaya mu wanne ne masallacin juma'a na yan shiya ina yake me yasa mutane ba za ku yi tambaya ba mai gidan nasu shugabansu a ina yake sallah sai dai rai raba wani ba su da kuɗi ne za su gina masallacin juma'a duba katsina karaf kacaf wane ne masallacin juma'a su baya cikin tsarinsu musulmi shi ya damu da sallar juma'a amma duk da haka mutane kwakwalensu sun dode ba su fahimta ba su gane ba Allah ka raba mu da dalal to jama'a wannan shine wato ba ni sunan shine shine yahudanci aka maka Allah idan aka yi ta bayani akan wato barnar da yahudu suka yi maka wallahi har a cikin gidanka a cikin gidanka wallahi suna zaune ba abin da ba su sani ba su suke juya duniyar kuma a lissafin na alƙalma na rubutu da aka yi su suka fi kowa karanci kaɗan ne yanzu ma amerika duba karfin amerika duk gwamnatin amerika ai ba kowa bane ba yahudan amerika amma su suke nada shugaba sai sun zauna sun yi mutum sun ce wane ne zai shugabanci wane zai shugabanci in kuma bai bi su ba billahi lazim ba shugaban da ya isa ya fito amerika bai bi yahudanci ba wallahi wai ya tsallake wallahi bai isa ba to wai ko baka sani ba fa ko a nan najeriya in za a yi shugaba ko a wata ƙasa afirka ko a ina ne sai fa sun faɗi wa suke so in gaya muku gaskiya duk wanda ka ga ya ci sai ya ba ku gani cewa da shugaba in ya hau dole sai ya je ya yi gaisuwa a can duk shugaban da sai ya je can sai ka je ka yi mubaya a can saboda duniyar gaba ɗaya a hannunsu take kamar remote ne kuma duk wanda ya hau ya saba wa ka'idarsu to sai sun san yadda za su raba shi da duniya ga abacha nan ga murtala ga yar aduwa duk wani wanda zai zo yana magana yana kwakaji yana cewa shi bai yadda da tsarin su shi kaza kasarsa ce kaza kaza ce to shi kenan ga sardauna ga tafawa kwalewa duk wannan mu a najeriya ne duk suwa suka kashe su yahudawa ne shirya maka za a yi da mace kawai sai a kashe ka a shirya maka mata a kawo ma a kashe ka ko a shirya maka kuna cikin gida a ba da taimako da agaji ga 'yan ta'adda su kashe ka to abinda ake da bukata musulmi ya gane sharrin ba yahudi a karkar shine babban manufar karatun mu gane wannan kuma mu dora 'ya'yanmu a kai su fahimta dan kai wasa za ka waye gari wallahi addinin naka gaba ɗaya ka zubar da shi kana musu hidima ne kurum allah gane da mu to shine sai yake cewa wani mutum ya zo an saukar masa da ƙur'ani kad umar an yastaqbil al-ka'ba mun karanta wannan hadisi irin sa suka canja al-qibla a take wa kana rujuhum ila sham fasadaru ila al-ka'bati sai wa likullin wijhatun huwa muwalliha ko Allah ya ce wa likullin wijhatin ai kowace kowace daga cikin al'umma ana nufin ahlul milal wa likulli ahlil milal al'ummomi wato jama'a jama'a suna da alƙiblarsu kuwa mulliha wanda za su fuskanta fastabiqul khairat ku yi gaggawan wato riko da alkhairai akan abin da ya shafi al'amarin alƙibla aina ma takunu ya tibikumullahu jami'a duk inda kuke Allah zai zo da ku gabaki daya Allahu akbar duk inda kuka shiga sama kuke a ƙasa kuke a kudu kuke a arewa kuke a ƙasar ku kun gudu kun tafi ko'ina in dai dan adam zai rayu a bayan ƙasa ko a saman ƙasa ya ci bikum Allahu jami'a sai Allah ya kawo ku zai hada kowa da kowa ranar tashi alƙiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah qadirun ala jam'ikum min al-ardi Allah mai iko ne ya hada ku daga ƙasa ko da kun rarrabu gangan jikinku ya rarrabu wani yana china wani yana chadi wani yana kamaru wani yana sudan wani yana nigeria wani yana kaza in a ce dan adam yana iya tafiya sama ya je ya rayu a sama ya mutu a can to sai allah ya haɗa ku baki ɗaya ranar tashi alƙiyama wannan yana da ban tsoro kwarai da gaske kuma wannan sai yake nuna mana cewa ashe duk inda mutum ya fuskanta umarnin da Allah ya bayar a fuskanci gabar a fuskanci Ka'aba a da yace a canja a fuskanci Baitul Maqdis yace a canja a fuskanci Ka'aba duk gurin Allah ne akwai inda ba na Allah bane babu inda ba na Allah ba ya kawo hadisin al-Bara yace sallaina ma annabi sallallahu alaihi wasallam nahnu bait nahu Baitul Maqdis 16 mun yi sallah tare da manzon Allah muna kallon Baitul Maqdis wata 16 ko wata 17 ثم صرفه نحو القبله daga baya Allah Ubangiji ya juyar da shi ya sa kuma ya dawo ya kalli alƙiblan annabi Ibrahim abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh